نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العيب في الرقيق أليس كذلك؟ قرانا الحديث الأول أليس كذلك قال مالك هو كذلك ها قال مالك إمام مالك يتي الأمر المجتمع علينا عليه, عليه عندنا الأمر يد أكي إجماعي أكيش أوجمه dama babin aibi ne fin raƙiƙ kasi bawa sai aka same shi da aibi mai ke hukunci to shi ne aka bayyana yadda in aibi ya kasance kaza ne ga yadda hukuncin shi ke sai ce al'amuran mujtama wa alaihi inda na an na kulla manibta a walidatan fahamalat mutum ne sai baiwa sai ya je isa dudaita sai ta ɗauki ciki hau abdan fa'a ta ƙahu ko bawa ya saya sai dai ya ‘yanta shi matsala ta yi nisa kenan ko wannan ya sai ta tun da ya sai ta ya biya yana da haƙƙi sa ta aiki ta yi cikin sa ta aiki ta yi kuma yana da haƙƙi sadu da ita sai sadu da ita saduwan ya dace da bigira inda za a yi saduwan ne ya halatta ba su ko bai halatta ba ya sai bawa ya mallake shi sai dai ya ‘yanta shi ya ce na ‘yanta ka ko na ba da kai ko kyauta ko menene wa kullu amrin da kalawul fawad alfautu ya ce duk al'amarin da aka yauce hatta layuta ta duhu har abin da aka yauce ba za a iya mai da shi ba a tada cinikin ba ba za a iya warware cinikin ba faƙamatil bayyanatu sai aka samu shaida cewa inna hukar garabi aibun inda allazi ba'ahu sai shi aka samu tabbas cewa wanda ya sayar maka din nan akwai aibi ya ɓoye maka bai faɗa maka ba to kai kuma ga shi ga yadda ka yi baiwa ce ka sadu da ita kuma ta yi ciki sai a je a warware cinikin a ba za a warware cinikin ba bawa ne ka saye shi sai ka yanta shi ko ka ba da shi kyauta sai aka zo aka tabbatar da cewa bawan nan yana da aibi ya za a yi a tabbatar da cewa yana da aibi ko shi wanda ya sayar ce gaskiya kaza kaza kaza kaza ko kuwa a'a an samu aibi a cikin wannan bawa sai ƙwararru suka zo suka ce a'a wannan aibin ba cikin kwanaki uku na fai wannan aibi daga gani alama ƙwararru ya fi wata ɗaya jikin wannan abin to ka an tabbatar da cewa aibin na nan kenan kafin ka a sayar maka ko ulima zalika bi itirafin min al-ba'i aw ghayrihi an tabbatar da cewa akwai aibi cikin baiwar da aka saita aka yi mata ciki tun da an saita ai mata ciki kaga abubuwa biyu sun hadu kenan ai mata ciki ba za mai da ita ba to sa'an nan kuma an same ta da aibi inda ba ciki aka yi mata sai aurore ciniki to yanzu za a koma wace hanya za a bi fa innal abda aw al walilata yuqawwamu wa bihi al aibu allazi kana bi yawm ishtira yawm ishtirahu to sai a ce wannan baiwar ko bawon duk da cewa ba za a warware cinikin ba to sai a ce lokacin da aka sai shi bawa naira dubu goma kudin shi dubu goma inda an tabbatar da akwai aibi nawa farashi shi zai zamo kila dubu takwas ko dubu bakwai fayuraddu min as-samani qadra ma bayna qimati sahihan wa qimatihi wa bi zalika al-aib to sai a mayar mishi a ce to kai ga dubu biyu ko dubu uku a maidan maka kenan an warware matsalar kenan matsala ce mai sauki to amma yaren da imam malik ke tafiya da su zana da wahala zamanin shi yake magana da su an fahimta mutum ya sai baiwa sai ne sadu da ita sai ta yi ciki bayan ya ta yi ciki kuma sai aka zo aka tabbatar da cewa wannan cinikin da aka yi fa an cuce ka da aibi amma an boye ba a faɗa maka ba wanda ya sayar maka shi ya faɗa maka ko kuwa a'a an samu shaida a tabbas ya tabbata haka to ya za a yi to shi ne sai a ce to shi kenan wannan bawan na sayar da shi na riga na bayar da shi ko na sayar da shi wannan ta riga ta ɗauki ciki ta zama wata aba kuma daban don ba za a sayar da ita ba kuma alaisa ka zalai ba za a sayar da ita ba to ya za a yi sai a ce to wannan baiwar za a kimanta ta lokacin da aka saye ta lafiya kalau ba aibi a ciki farashin ta nawa ne dubu goma to sai a ce in tana da aibi kuma nawa ne farashin ta zai zamo dubu takwas ko bakwai to kai da ka sayar da abu akwai illa a ciki ka ɓoye shi ka dawo da dubu biyu ko dubu goma an warware maganar an fahimta qala malikun imam malik yace al'amru al-mujtama alaihi indana yace yadda al'amari yake a wajenmu bil ijma fi rajuli yashtari al'abda mutum ya sai bawa thumma yazharu minhu ala aibin yarudduhu minhu sai aka samu bawan nan na da aibi aibin nan kuma na sa zai iya sa a warware cinikin aibi ya kai ya sa a warware cinikin wa qad hadatha bihi inda al-mushtari aibun akhar shi kuma da ya saya ya je yana amfani da bawan ko baiwar sai aka samu wani aibi ya sayar maka mota akwai aibi bai faɗa maka ba da ka je kai ma kana hawan motar sai aka je aka buge danja ko aka buge aka wani aibi kuma ya shigo shi yana da aibi ya koye kai da ka je kana amfani da abinka kuma ya samu wani aibi aibi nawa kenan biyu na daya farko wanda ya sayar maka na biyu kai da ka je kana amfani da abin shi ma ya samu aibi innahu idza kana al-aibu alladhi hadatha bihi mufsidan in aibin da ya faru a wajen ka kai da ka saya aibi ne da zai bata wannan abin da ka saya kamar bawa ne hannunsa ya kare ko ido ɗaya fita ko menene da menene ai babu ciniki kenan ko mislul qat'i aw al-awar aw ma ashbaha zalika min al-uyub al-mufsida ko abin da ya kamanci haka na aibobin da ke bata abin da aka saya din inda aibin bayan da za a fa inna allazi ishtara al-abda bi khairin nazaraini to wanda ya sai bawan an bashi zabin ɗayan abu biyu in a habba an yi ba anhu min saman al'abdi bi qadar al'aibin da zai kada bil abdi yau ba sharahu wa biya anhu in yana so a rage mishi farashin bawan lokacin da ya sai shi naira dubu goma aka zo ya tabbata yana da aibi aibin zai sa farashi ya koma nawa dubu takwas ko dubu bakwai to sai a maida mishi dubu biyu ko dubu uku ɗayan abu kenan ko ya zabi wannan ko kuwa a'a shi abin da ya je lalata ɗin sai a je wajen fadal bitir ya duba wannan in za a gyara za a gyara aibin zai kai nawa ce dubu uku ko dubu hudu to sai shi ya dawo da dubu hudu sai a warware ciniki an fahimta yaren imam malik yana da wahala ko yana da وإن أحب أن يجرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له أم فهمتكو ya sai bawa yana da aibi ko ya sai mota tana da matsala aka buye ba fada masa ba da ya je na hawan motar shi kuma shi kuma ya bata motar wani abu ya faru shi ma fuel pump ya ya lalace wani abu ya lalace to yanzu ya za a yi sai a ce to aibin da ke cikin abin ba aka boye maka aibin zai rage farashin zuwa nawa to sai a rage ma farashin abin da ka saya sai ya dawo ma da kuɗinka ko ko a'a kai da ka je kana amfani da abin da ka saya din la abin da ya lalace a ciki din ya kai nawa ya kai kaza to sai kai ma ka biya abin da ka lalata din to sai a warware cinikin an yi adalci kenan ko wa in mata al'abdu inda alladhi ishtarahu uqima al'abdu wa bihi al'ayb alladhi kana bihi yawma ishtarahu in bawan da ka saya ya je wajen ka yana mai hidima sai ya mutu sai aka tabbatar da akwai aibi to sai a ce eh lokacin da aka sai shi naira dubu goma aka sai shi akwai aibi aka ɓoye yanzu ya mutu ba za a dawo da ciniki ba tun da ya riga ya mutu to sai a duba aibin da ke tare da bawan aka sayar maka ko motar ko doki ko menene aibin zai rage farashin zuwa nawa zai rage farashin naira dubu naira dubu biyu naira dubu uku to sai a maidan maka wannan kuɗin da aka biya fayon zaru kam samanuhu fa'in kanar ƙimatul abdi yawon shirawa bi gairar aibin mi'ata dinari lokacin da aka sai bawan ba tare da ba wani aibi akan ba wani aibi dinari ɗari aka saye shi wa ƙimatuhu yawon shirawa wa biyar aib samanuna dinaran a lokacin da ya sai shi kuma in an san akwai aibi aka yi maganan aibi samanu na dinaran yanzu dinari nau ke na aka rage ashirin wudi a anil mushtari ma bainal qimatai ne ya ce wuzi'a anil mushtari ma bainal qimatai ne sai a ce to kai da kasa ya ɗin dinari ɗari alhalin kuɗin shi ya kamata zama dinari tamanin ne to sai a rage masa nawa dinari ashirin wa inna ma ta kunul qimatu yau masharar ab kiman da za a yi kiyasu za a yi amfani da shi ranar da aka sai bawa ba firashin bawan yanzu ba an fahimta qala malikun الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها طيب إن متن يسي بيوة tana da aibi shi bai sani ba sai da ya je ya sai baiwa yana da haƙƙi ta yi mishi hidima yana da haƙƙi ya sadu da ita sai ya sadu da ita sai abu aka zo aka san akwai aibi to ya za a yi suka ce sai a duba a gani wannan baiwan budurwa ce ko bazawara ce in budurwa ce ya sadu da ita kaga ya mai ya tafiyar ta da mai budurcinta ya balle take ya tafiyar mata ya tafiyar da budurcinta yanzu ta zama mai bazawara to zai biya kiman zai biya kiman abin da ya sa ta zamo yanzu to in bazawara ce kuma fa ya sadu da ita suka ce sadafal jima'u mahallahu tunda ya saya ya biya yana da haƙƙin yana da haƙƙin ya sadu da ita ya sadu da ita kuma ba abin da ya bata a jikinta shikenan ba komai sai a mai da cinki ba sai ya bada komai ba wannan abin da yasa aka ce za a biya budurwa ce tunda ya sadu da ita kiman tunanan yadda take ko kiman zai ragu kiman ya ragu da maimakon budurwa ta kuma bazaura in budurwa ce aka ce za a sayar da naira dubu ɗari in bazaura ce fa ya danganta ito can an samu wanda can an yi barna kenan ko to nan kuwa fa ba sawara ce ya saye ta yana da iko yana da yanci yana da iko ya sadu da ita sai ya sadu da ita sa'an na aka samu aibe sai a ce to shi kenan sadafal jima'u mahallahu ba sai ya biya komai ba kenan li'annahu kana zaminan laha ai ya saya ya biya kenan ya sai baiwa ya biya to me zai je aje ta taje tana mishi tana shara kadai ai ba don shara kadai sai da yana so ya sadu da ita ne to kuma ya sadu da ita to sai a ce eh ka sadu da ita ba zawara ce shikenan matsala ta gama amma wancan fa budurwa ce ka sadu da ita kana da haƙƙin ka sadu da ita ya halatta ka sadu da ita amma fa ka fa sani fa bai wannan da ka sadu da ita budurwa ce saduwar da kai da ita ya mai da ita me to sai ka biya wannan kima abinda zai ragu cikin farashin ta sai ka biya قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع إن متن يسيباوا ko baiwa ko dabba wajen magada ko wajen wane ne dai a tare da zimman akwai garanti cewa babu wani aibi tare da wannan ya barranta daga wani aibi illa illa an ya kuna alima fi zalika aiban fa katamahu in ya san akwai aibi ya boye to wannan za a kama shi da shi amma in bai san akwai aibi in bai san da wani aibi ba fa in kana kad alima aiban fa katamahu lan tanfa'ahu tabri'atu in ya san akwai aibi ya boye to cewa cewa ai za a yi ciniki yarjejeniya babu wani aibi yarjejeniya ai in mutum zai sai abu sakan duk abin da zaka saya ko dai a ce ma ka sai ka sai wannan motar ka yadda ka same ta uku a'a na baka garanti wannan motar lafiya ya ce ba abin da ya same ta ba a yin haka to bayan ya saya sai aka samu akwai aibi aibin kuma ƙwararru sun ce wannan aibin ba fa jiya ko shekaran jiya aibin ya faru ba fa wannan aibin ya jima tare da wannan abin to shi kenan matsala kuma ta dawo sabuwa kenan ko wa kana ma ba a mardudan alaihi sai a warware cinikin saboda ya ga aibi ya san akwai aibi ya ɓoye bai bayyana ba to sai a warware ciniki ba yadda zai a a a sai ta a halinta daban a ba sai da nace ya ba da garanti ya ce ba komai ba ta da wata illa ban faɗa ba amma duk abin da za ka sai in sakan ne za ka sai shi ne a kan halinsa to amma in mai shi baya son a rage mishi daraja zai ce a'a na baka tabbas wannan lafiya bukatar kudi bukata ce ta samu aka fito da motar ba wata illa ba ce ba ba haka bane ba qala malikun imamu malik yace fil jariyati tuba'u bil jariyatayn to wata mas'ala kuma imamu malik ya kawo baiwa ce aka bada ita aka karbo bayi biyu ita ɗaya aka bayar aka karbo biyu ma'ana darajarta ta kai bayi biyu kenan da aka ce da aka tafi shi aka samu cikin ɗaya cikin bayi guda biyu ɗin tana da illa to ya za a yi to sai a ce wannan baiwar da aka saita ita kimanta nawa ce shi aka ce miliyan ɗaya ne kimanta to in kimanta miliyan ɗaya ne aka ba ta aka karbo bayi biyu to bayi biyu nawa za a yi musu farashi biyar farashi su ya zama biyar kenan shi aka samu baiwa ɗaya tana da illa tana da aibi aibin zai rage farashi nawa ne ɗari ne hamsin ne dubu menene zai rage to sai a ce ku kiman ku biyar saboda wacce aka bayar aka karbe ku kudin ta farashin ta miliyan ɗaya ne ku kun zama biyar kenan to ɗaya an samu da aibi in an samu mai aibin ragowar ba kanta zai dawo ba kan ba za a raba tsakanin da tun da an samu aibi a raba a'a yadda imam malik ya faɗa kenan ya ce to ku farashin ku dubu ɗari biyar biyar to ke an same kina da aibi aibin nan in an san shi ba za a sayar ki dubu ɗari ba ba za a sayar da ba za a sayar ki dubu ɗari biyar ba ke dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu an fahimta to sai a ce ke za a rage farashin ki ke kuma da kike lafiya kalau farashin ke yana nan yadda yake ai wannan abu ne mai sauki ko yana da wuyan fahimta ala malikum fil jariyati tuba'u bil jariyati thumma yujadu bi ihdal jariyatayn sana a samu dayan bayin tana da me aibun turaddu bihi minhu wannan aibin ya isa a mai da cinikin a warware cinikin saboda shi qala tuqamu al jariyatu allati kanat qimatu al jariyatayn to ita bai wanda aka bada ita aka karbo guda biyu din to yanzu sai a yi mata firashi wannan baiwan firashin ta zai kama nawa don a san kiman guda biyu din sai a yi mata firashi sannan a san firashin guda biyu din to sai a kaddara ita kimanta zai nawa miliyan daya in aka ce kimanta miliyan daya to za a raba ma guda biyu din sai kowa ta zama kimanta nawa kenan saboda kimanta za a kimanta wa'ancan 500 ko fayunzaru kam samanuha sai a duba kudinta nawa ne farashinta thumma tuqamu al-jariyataini thumma tuqamu al-jariyatani bighayri al-ayb alladhi wujida ihdahuma tuqama li sahihataini salimataini sana ce to ku kuma bayin guda biyu lafiya ku kalau tunda wacce aka bayar aka karbe ku miliyan ɗaya to ku kuma farashin ku rabin miliyan rabin miliyan kenan thumma yuqsamu thamanu al-jariyati allati بيئت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها an fahimci wannan yadda muka fassara haka abin da yake nufi kenan magana ɗaya yana maimaita sau biyu su uku magana ɗaya mai sauki yana kawo irin yaren da yake yi lokacin saboda imam malik yana wannan magana ne yana kallon matsalar ko ta zo an warware ta ko haka ke gudana kamar yadda kai ma a kasuwanci yanzu yake gudana ka san komai ka san yadda ake yin shi to shi ne yake magana da yaren wancan lokacin saboda almajiransa ba wai saboda wanda za su zo daga bayan shekara dubu da shekara ta ba min zalika ala almurtafi'ati bi qadri irtifa'iha wa ala al-ukhra bi qadriha kama bayyana thumma yunzaru ila fi biha al-aib sa'annan akalli wacce take da aibi din فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة سيأرج فراشنتا إتكأي إن كانت كثيرة أو قليلة زارج فراشنتا كدن ديوة دي فراشنتا زارج كوكا وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما أي زائل السافين قيمة سوء باي قدابهم darajar su na farashin su nawa ne ranan da aka sai su aka karba su da shi za a yi aiki ba firashin yanzu ba an fahimta? ƙala malikun firrajuli ya shtaril abda fayo ajiruhu bil ijaratil azima sai imam malik ya kawo ta matsala kuma mai sarkakiya mutum ya sai bawa ya sai ya biya ya zama mai ya zama bawan shi yana da yanci ya sa shi aiki yana da yanci ya sa shi ya mishi gini yana da yanci ya sa shi ya mishi noma yana da yanci ya sa to sai bawan ya zamo ya iya gini magini ne ya iya zane ya iya tsare-tsare shi kuma an- bawan an sai shi miliyan ɗaya ne sai ubangidansa ya ce ka je ka gina min gida ya je gina min shi gida na miliyan biyu ko miliyan uku bayan ya yi wannan aiki ya gama sai aka samu aibi فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه به منه bayan ka sai bawan ya kware cikin zane-zane ko cikin gine-gine ko cikin noma ko iya sana'a bawan ka ne sai ka sashe je maka ya gina ma gidan miliyan uku ko miliyan biyu a aikin da ya maka ya ninka kudin da ka saye shi to shi aka same shi kuma yana da aibi wannan aibin za a iya mai da bawan za a iya warware ciniki saboda wannan aibi kada ka tsammanin cewa aibi a wajensu sai an gashi da ido da ko a'a mai yashtari wali abdun laisa lahu aibun illa wa huwa munafiqun wa zai sai ina ba ba shi da wani aibi sai dai munafiki ne wa zai sai wannan ba sai bayan an sayo sai ga ai wannan munafiki ne ko fasiki ne ko barawo ne ko kaza kaza duk aibi ne a wajensu da kuma wannan abubuwan ai ba fili suke ba boye suke bayan ka sayo shi ya zo ya yi maka hidima fiye da farashin da kasan shi ya ninka ma sai aka ga aibi ya rudduhu bi zalikal aibi wa takunu lahu ijaratu wa ghallatuhu wa hadha al-amr alladhi kanat alayhi al-jama'atu bi baladina yace haka al'um haka al'amarin yake wajen malamai a kasan Madina an fahimci wannan mas'ala ka saye shi miliyan ɗaya ya kware cikin gine-gine ya kware cikin kasuwanci ya kware cikin noma ya kware cikin wani abin nan sai ka sa shi ya maka akan bawanka ne ya yi maka ya gina maka gidan miliyan biyu ko miliyan uku mai kuma ya shaura bayan ya yi wannan aiki ya gama shi aka same shi yana da aibi sai ka je ka ce kaga bawan da ka sayar min yana da aibi ba ni kudi na ka karbi bawanka a to gidan da ya gina ma miliyan uku fa ya ce ba komai ba shari'a ta ce ba komai bawa na ne na sa shi ya min aiki ka ɓoye min aibi sai a warware ciniki a kan haka in nan in yanzu in kai ne kuma fa ce a to da ya maka aikin da ya gina ma gidan miliyan biyu fa ya gina min gidan miliyan biyu na bawa na ko gidan tiriliyan ya gina min bawa na ne ba haka ba ne ba eh eh wa zalika law anna rajulan ibta'a 'abdan fa bana lahu daran yace da zai sai bawa bawa ya gina mishi gida قيمته قيمة بنائها ثمن الأب أضعافا كما عندما كفدا ثم وجد عيبا به يرد منه رده إن أكا سامو عيب da za a iya warware cinikin da shi sai a warware cinikin wala yusab lil abdi alaihi jaratu fi ma amil lahu ba za a yi lissafin a ce to ai bawan ya je ya yi maka aikin miliyan biyu to ai ya fanshi kansa kenan ba an da kyauta ne? to ina sola yanzu ita ke aiki? wala yi hafsabu lil'addi alaihi jaratu fi ma amila lahu ba za a ce to ai ba wannan da ka sai shi miliyan ɗaya gashi ya gina ma gidan miliyan biyu ba a wannan duk ya wuce bawa na ne na ce yi min aiki ya yi min a lokacin da na ce yi min aiki bawa na ne shari'a ta bani izini ya yi min shi kenan na ce ka ce riba kenan ko da sai a warware cinikin dole kuma mai bawan ya karbe wa ya biya ka kudinka faka zalika takunu lahu ijaratu idza ajarahu min ghairi haka kuma da kasai shi bawan sai ka bashi ya je maka aiki wani ya haya shi ya je mishi aiki ya kawo kuɗi ko da ya kai farashin shi sa'an na aka ga aibin ba abin da ya ma zafi ka ci riba kenan li'annahu dhaminun lahu ma ma'ana li'annahu dhaminun lahu ai ya saya ya biya tunda ya saya ya biya to me amfanin bawa ka sai shi ka biya ba sai ya maka aiki ba aikin da ya maka ya shi ya maka aikin ne karkashin ikon da shari'a ta baka qala malikun wa hadha al-amru indana yace haka al'amarin yake a wajen mu qala malikun al-amru indana fi man ibta'a raqiqan fi safakatin wahida to imam malik sai ka wata matsala kuma mai yar matsala kaɗan haja ce aka kawo aka ce ga bayi ga rakunma ga dawaki ga motoci a zo a saya sai ka je ka sayi abu ta rikice abu da yawa ka saya ka sayi su baki ɗaya to duk sa'an da mutum zai sai abu da yawa iri iri imma akwai wani abin da ka gani cikin wannan ciniki ya ɗauke ma hankali saboda shi za ka yi cinikin ko ko a'a dukkan su baki ɗaya ɗaya ne a wajen ka cinikin kake son ka yi in an yi wannan cinikin aka samu aibi ko illa yaya za a warware cinikin ko ya za a magance ana fahimta qala malikun imamu malik imamu darul hijra yace al'amru indana yanda al'amarin yake a wajenmu fi man ibta'a raqiqan fi safaqatin wahidatin wahidatin wanda ya sai bayi ko motoci ko rakumma ko dawaki ko menene dai tarike ce aka tara sai ka saya fa wajada fi zalika raqiq abdan masruqan sai samu cikin wannan bayin akwai bawa daya sato shi akai aw wajada bi aib bi abdin minhum aiban ko ya samu cikin bayin akwai wanda yake da aibi sai ya za a yi gashi abu da yawa aka saya aka samu ɗaya na da matsala a ciki ya za a yi ko dai maslahan wanda ya saya ko maslahan wanda ya sayar wanda ya saya in akwai abin da ya ɗauke mishi hankalin ya saya to za a yi la'akari da wannan abin shi ya ce fa innahu yuzarru fi ma wujida masrukan sai a duba cikin abin da aka saya din wanda ke da aibi din أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجل اشتري وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيه فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا شأتي wannan hajar da aka saya kayan da aka sayi wannan bawan daya ko wannan motar ko wannan abin da aka abin da ya dauki hankali na kenan na sai kayan duka waki daya to kuma shi aka samu aibin a ciki ce sai a warware ciniki za a warware shari'a sai ta ce sai ta warware cinikin kulluhu baki daya wa in kana allazi yujida masruqan aw yujida bihi al'ayb fi zalika ar-raqiq fi shay'in yasir minhu laysa huwa zalika ar-raqiq in wanda aka samu aibin a cikin shi ba wani abu ne da ya taka kara kare ba cikin taro tarikice ne aka saya shi ne yake da wannan aibin to ya za a yi wala min ajli duniya ba shi ne kan cinikin ba dan saboda shi ba dan shi aka sai cinikin ba wala fi al-fadl fi ma yara nas ba shi da wata daraja kuma a cikin waɗannan abubuwa a idon mutane rudda zalika allazi wujida bihi al-ayb aw wujida masrukan bi aynihi bi qadri qimatihi min as-samar allazi ishtara bihi ulaika ar-raqiq shi kadai za a mayar da cinikin shi a cire shi a kudin shi ya kama kaza shi a biya kudin shi a cire shi an fahimta imamu malik kenan kafin ka karanta buwata sai ka shirya sai ka yi kaman kana yi dole sai a tafi haka a hankali da za a karanta matsala ɗaya ko biyu a tashi to an haka waya take zuwa daga sakkwato daga bauchi daga gombe daga katsina daga komi malam allah ya saka da alai muna jin muwarta malam ka gama karatu kafin ka shiga gida an aiko mana duk baki daya yanzu mu ma muna karanta da littafi muke dauka mu zauna muna ji muna karanta sai mu dauko littafi mu zauna muna jin muwarta ga ka darajar muwarta ke duk karatu tukan da aka yi ba a basu dan ba muwarta tun da imamu malik ne yace kafin ka shiga gida in ka tashi karatu wallahi an aiko wani ce tsakanin a gama karatu zuwa magarba ya aika ma mutum 300 wannan ya aika ma mutum duk ko ina duniya an aika to waɗansu sai su ɗauko muwatta ɗin ana fas ana magana suna karantawa don aka bi da ku da kuke zaune ana yi a gurguje za su ɗan cutu ko saboda ko kuna zaune kuna kallo in baka fa'in wani abu ne zaka zo ka ce to menene me wannan ko haka wani ya bugo mana aka ya sa raido da karfe shida yana jin karatu ya ana gama Allah ya saka da alkhairi malam lahallahu alfaqra ba dan talauci ba me zai sa muna jin karatu cikin raidiyo an san kisa imamu abdul rahman da yace za mu tsaya muna jin karatu cikin raidiyo sai mu taso mu zo da kanmu an fahimta farko ma zai ce malam da Allah na yi ma rashin ladabi na tashi ka daga barci karfe shida kenan ko da kwata na ce wallahi ba barci nake lokacin da ka buga min waya ma ina mali fara kana mali na ce wallahi tunanai na tun da dai sallah asuba wasu matsaloli ne da suka faru mali burkina kasashen faransa din nan ya za a warware su wallahi tunanin da nake yi na ce ba barci nake ba ba barci nake ba a lokacin da ka bugo min waya ina mali wallahi kada ta taba samari cewa ka tashe daga bacci na ce hankali na na can mali duk wayannan kasashen faransa har nijar waɗansu matsaloli kusa akwai bambanci tsakanin kasashen renon faransa da kasashen renon ingilishi ko? mai bambanci kasashen renon ingilishi sun tarbiyyantar da mutane akan munafirci nifaka akan nifaka kasashen renon faransa kuma sun tarbiyyantar da mutane akan kafirci ba sa jin tsoron komai sai su fito da shi yasa duk kasashen faransun kaji har nijar za ga mata ba ruwansu ba ruwansu shigan mata kai ba duk baki ɗaya haka saboda su akan kafirci akan rashin tarbiyya aka tarbiyyantar da su kuma ba sa jin tsoro to ba su san ma kuskure ba ne balle su aka ce musu kuskure abin da ba shi kenan su suna ganin daidai kenan wayewa ne ci gaba ne renon faransa kuma najeriya ghana sierra leone waye-waye sun tarbiyyatar da mutane akan nifaka tsoro ka ɓoye abu kana kaza kana kaza an fahimta to nesa ina tunani yaya za a yi da matsaloli wa'yansu matsaloli haka ina tunanin su tun daga sallah asuba sai bugu waya malam da Allah ka yi hakuri na yi ma rashin ladabi na tashe ka daga bacci na ce wallahi ba bacci nake shi ba ai sai masu mulki masu kudi masu hali suke bacci yadda suke so talaka na bacci lokacin da ya gada ba ina sallan sallan isha wallahi karfi ina fita daga masallaci ina zuwa gida karfe takwas saura ina zuwa kai tsaye nake wucewa je in kwanta to ya za ka yi minti biyar minti biyar yayi yawa yayi bacci yasa bayan sallah asuba kuma sai ka zauna kana tunanin mai karkabar wai kai tuwo da zaka ci ko abin da ya dame ka a'a da mutum shi ya zama shi da dabba duk da yake kai ta tunanin me yake addinin musulunci ya me yake damun shi me yake kawo masa cikas a cikin kasar kama kai ta tunanin waɗannan ya za a yi da su an saka ma mutane matsaloli an rasa yadda za a yi ya'ya ne aka tarbiyyantar da su ba san addini ba aka je aka ɗauko su aka zo aka cuka musu kuɗi ana cewa su yi wasan kwaikwayo su yi raye-raye su yi kaɗe-kaɗe suka zo kuma suna yi suna samun kuɗi kai ka je ka ce musu ba daidai ba ne ya za ku fahimci juna za a fahimci juna ba za a fahimta ba ko kuma suna da kuruciyarsu da kyawarsu ana ta kallon su ire-iren ka kuma suna buga musu waya suna yabon su ya za a magance wannan kasan mai wa'azi ya shiga ya samu wahala kenan mai wa'azi ya samu wahala kenan shi yana shi yana analog su suna digital za a fahimci juna wallahi ba za a fahimci sai ka yi tattana ya za a yi a kawo yadda za a gyara abubuwa ba tashin hankali ba fitina abubuwan da za ka yi bincike kenan ya za a yi ka fahimtar da masu mulki ya za a yi ka fahimtar da waɗin shugabanni ya za a yi ba saboda rayuwa ta riga ta haɗe ta cakuɗe ɗan siyasa yana suka saboda siyasa ko da ba yi laifi ba zai ce laifi kai kuma kana ganin abubuwan da za ka gyara to ya za a yi ka gyara ba tare da ɗan siyasa sun ɗauki maganar ka suna misali abin da yake faruwa a najeriya yanzu abin shugaban ƙasa allah ya kara masa lafiya abin da ya zo ya tarar yana yaka ɗin nan ba zamanin shi aka yi ba fa Allah ba zai kafin a rantsar da shi a nauyin da ke kai shi shi daga shi shi iyalansa waɗanda suka yi barna ɗin nan za a kama shi za a kama shi da laifin su ba za a kama shi da laifin su ba amma abin da yake ɗin yana kyautata ma Najeriya to amma tun daga ran da aka rantsar da shi aka ba shi kundin Najeriya tun daga gamborin gala har Ebiriku duk ɗan naƙi wallahi shi an tambaye shi ya aka yi shugaban kasa ya ci abinci ya ƙoshi salakawa suka kwana da yunwa ya aka yi matan shugaban kasa ta ci ta ƙoshi matan mutane su kwana da yunwa ya aka yi 'yar shugaban kasa ta ci ta ƙoshi 'ya'yan mutane su kwana da yunwa sai na umar ya ce yana jin tsoro ranar lahira kan allah ta yana madina a ce daga madina zuwa iraq bai gyara hanya ba doki alfadar ya je yana tafiya ya tuntubi ba mota ta je ta yi karo mutane su mutu ba fa mana tun daga ran da aka rantsar da shi aka ba shi kundin najeriya wallahi tun daga abuja har zuwa kano tun daga kaduna har zuwa kano wannan hanyoyi wajibi na kan shi gyara su ya aka yi shugaban kasa ya zo ya wuce da jiniya ya tafi ya dawo lafiya wani ya zo zai wuce aka tsare shi yan fashi da makamin suka tsare shi mai shugaban kasa yake mai aka ya aka yi wannan wajen ya zama haka to waɗannan abubuwa da suke yi wallahi tala duk suna cikin mizanin shi fa ya za a yi a fahimtar da shi haka to shi ne matsala mai wahala tun daga ran da aka rantsar da shi aka ba shi kundin najeriya to ba nauyinsa kadai da iyalansa ba ne ba duk da daga kai sai iyalanka yanzu kuma fa duk wanda ka sani a cikin najeriya iyalanka ne yana cikin iyalanka sai an tsayar da kai an yi hisabi ɗaya bayan ɗaya kuma ga shekaru sun tafi saba'in zuwa tamanin yaushe za a gyara yaushe za a samu daman gyarawa shi yasa aka ce waɗannan da aka yi ta fama da su ɗin sai a kawo masu yaƙi masu gyara kuma a ninka irin efcc na fama da wanda suka yi tattalin arziki ta annuti sai a kawo irinsu kuma guda biyu ko uku a saka su su ma suna bincike kowane state ya aka yi kowane gwamna suna da komai report game da shi yaya aka yi albashi ba ya kai ma mutane 25 kuma shugaban kasa ya biya albashi ya aka yi mutum ya yi aiki shekara 35 ko 40 ya gama ya ritaya yana zaune yana karban fensho da baya isan shi ya aka yi zauna wata biyu uku ba biya shi fensho shi ba ina kudin fensho kudin fensho ai ba samuwa ke ba suna aje ba ne ba ina suka ji ya aka yi da su dole sai ya sa ana bincike wannan ba gaba wallahi Allah sai Allah ya mishi hisabi ya aka yi albashi ba ya kai wa kankari tunda ba isa yake yi ba to ya kamata ya kai kankari ya aka yi fenshu kudin fenshu mutane suna zaune sun yi aiki shekara talatin sun yi ma kasa hidima yanzu sun zo sun gama aiki suna zaune ba abinda kasa za ta ba su ci sayyidina umar ba yahudin da yake biyan haraji ya zo ya tsufa baya iya yin komai sayyidina umar ya ce a bashi an manta da wannan kisa ya ce kai kuma tsofai tsofai kana tafi ina za ya ce zan je ne yi dako in samo haraji zan biya ya ce ma an safna ka yi za a kalna shaba baka wata yi ana ka shai ba ba mu yi ma adalci ba muka ci kuruciyarka kuma muka kyale ka muka tuzartar da kai bayan ka tsufa tun yana shekara ashirin da wani abu yake aiki ya kai talatin arba'in hamsin sittin har shekarar ta ya kai duk karfinsa ya kare a cikin aikin gwamnati to yanzu me yake jira yana jiran fenshu pension din nan ba albashi ka za a baka ba fa kaɗan za a baka ciki ɗaya bisa nawa ne za a baka baya ma isa to ina kuma kudin pension ya shiga dole shugaban ƙasa sai an samu inda za su yi ta binciken wannan ina kudin yan kwangila ya aka yi tun da an yi aikin kasancewa an yi a ringizo ne ai kome aka yi tun da ya riga ya yi aiki ai alkawari za a biya shi duk wani gwamna in ya zo sai ya biya bashin da ya tarar ba zai jifa da shi ba ne ce shi ma zai fara rayu saboda mai saboda ya san ya aka yi wannan kwangilan to kai ma da kace ka san da aka yi shi yasa ba za ka biya ba wanda kake kai ma za ka dora maka sa nauyi ne to ya kamata a samu FCC da su binciki wannan kana zuwa kana kama gwamnati doka ce ta kama sai ka biya basu sukan da ka tara duk sa'annan a kama hanya kuma a cikin tafi in ba haka ba nauyin ba zai kare wannan wahalhalu da fitintinu da masifu wallahi ba za su kare ba sai dai su karu babu wata gyara kuma da za a samu fa akan wannan a cikin irin wannan halin a cikin irin wannan halin dole sai an kana fama da waɗanda suka saci kuɗi adadin su an sani kafin ka gama da su ka tarbiyyantar da waɗanda suka fi su yawa masu fashe da makami masu garkuwa da mutane masu fyaɗe masu menene da menene masu menene ya za ka yi da su su kuma kuma tun daga ran da aka rantsar da shugaban kasa ko gwamna ko wane ne aka bashi kundin kasa duk wanda ka sani Najeriya ya zama iyalinka kafin ai wannan daga kai sai iyalanka ka samu kai da iyalanka ku ci ku sha ku kwanta ku tashi lafiya nauyin da ke kanka kenan amma har ka ce zaka iya aka rantsar da kai aka danka maka duk wanda ke cikin Najeriya an ka ce a kama shi a daure ba wanda zai ce tun da kai ne kana da wannan iko in ko kana da iko to me yasa ka bar shi da yunwa ina dukiyar kasa ina kudin kasa ina arzikin kasa shi yasa sai shugabanni su sani shugaban kasa ya sani shugaban dattawa ya sani shugaban majalisa ya sani gwamnoni su sani wallahi Allah zai tsayar da su ya musu hisabi wannan wahalhalu da ake ciki na talauci da babu gairi ba sabab Allah ya ba dukiya kasa shugaban kasa sai Allah ya tsayar da shi shugaban sanata sai Allah ya tsayar da su sanatoci sai Allah ya tsayar da su ƴan majalisa sai Allah ya tsayar da su ranar lahira ya tambaye su ya aka yi lokacin da kuke mulki mutane ke shan wahala wannan aure ya mutu ba kuɗi sun tashin hankali ya wannan mutuncin shi ya zube yana ciyar da iyalansa shekara so uku shekara talatin arba'in gashi ya zo ya samu kanshi ba zai iya ciyar da su ma sau ɗaya ba a ciki mutuncin shi ya zube komai ya rikice shi kenan sai Allah ya kyale al'umma to sai ka yi ta tunani ya za a gyara wannan gyaran bai kawo barna ba to abinda ake gina amma ka je ka ci tuwo ka kwanta kana jaki ma haka yake jakin ya ci abinci ya kwanta sai je mai sai kwanta ya bacci ya tashi je na yawon neman abinci mutum ya zama jaki kenan me ja wannan maganar ibu ya da Allah malam ka yi hakuri na yi ma wauta na na ta da kai bacci na ce wallahi ba bacci nake yi ba ba bacci nake yi ba lokacin da ka kira ni ma ina mali to kaga ina mali ko malam kana ma da ce wallahi tun da nayi sallah su ba nake tunanin mali burkina faso senegal kasa har niger wayannan kasashen ga abin da turawa suka yi musu to yaya za a yi da su to addinin musulunci ya shafe ka ke ya dame ka kenan to kana da daraja wajen Allah ke amma ka cika cika ciki kawai ka je ka kwanta ka yi bacci kana yawon bacci ka tashi kana hamma a dabba ma haka take yi ko yanzu shugaban kasa ya samu masu bashi shawarwari su kwada mishi ranka ya dade fa lokacin kafin ka zama haka fa iyalanka kadai ne nauyi a kanka su ne kadai Allah zai tambaye ka amma tun daga ran da aka rantsar da kai aka baka kundin kasa duk waɗannan Najeriya fa iyalinka ne ba daidai bane ka cika koshi shi ya kwanan yin wafa in suka fahimtar da shi haka don Allah zai sa ido yana kallo al'umma tana shan wahala haka ba zai yadda ba saboda ya san yanzu al'amari ya mishi dare ma yadda yake so sauran shekaru nawa zai kara shekaru saba'in ne kuma a lokacin mutum ya zama tsumma shugaban sanatoci a ji a sanar ranka idade ka gafa wannan hali da ke cikin jin daɗi fa iyakacin su kenan fa wallahi tallahi in ka je lahira allah zai tsaye da kai tambaye ka ba an baka kujera ba ne don kai ka ji daɗi kai da iyalanka kaɗai da waɗanda kake so ba a'a akwai hisabi akwai hisabi shugaban majalisa a tsayar da shi a ce mishi kaza wallahi tallahi za su canza dole amma hayaniya wannan ya zagi wannan ya fada kaza wannan ya kaza wannan ya kaza laifin da babu a ce akwai laifin da akwai a ce babu ya za ya al'umma ta sai ina za ta sa gaba shi yasa kowa yake cikin wahala amma wai a ce dan adam ya shiga yunwa saboda Allah ya bar shi Allah ya fi karfin ya halicci mutum miliyan 100 a Najeriya ya ba su arzikin mutum miliyan 100 babu daya wallahi Allah ba zai haka ba abadan tun da aka haife ka ake shan ruwa ruwa ya kare tun da aka haife ka ake cin tuwo tuwo ya kare tun da aka haife ka ake duk komai da kake gani kafin ka zo Allah ya kira maka to me yake sa wahala ba wai bukatun mu ke sa muna wahala ba fa bukatun mu ba za su sa muna wahala ba bukatar ka shi me kana neman kuɗi ne don ka yi me ka ci tuwo ka sa tufa ka sirce al'aura ka samu wajen zama ka zauna sa'annan ka yi aure ba abinda kake bukata ba in wannan ne bukatan ka wallahi rayuwa ba za ta hawa da kai ba to amma dan adam tsumuh abinda yake so ba abinda yake bukata ba abinda yake so tuntuwa na tuwo da miyan kubewa da ba shi ake ci ba in kudin ya karu sha ce a za a canza miyan nan ta zamo mai to sai aka zo tuwo mun san lokacin da ake cin abinci cikin ganye ba ku ba ku taba gani ba akwai hana masu shinkafa suna yi a cikin ganye to sai aka zo mazubin abin da za a zuba abincin ya zama tangaran ya zama samira kudin shi ya fi kudin tuwo tsada yanzu da mazubin inda za a zuba tuwo da tuwon wanne ne ya fi muhimmanci abinci ya fi muhimmanci to sai inda za a zuba abinci sai fi abincin kuma tsada wannan da kake so sai ciki zaka ci abinci sai ya kara ma nauyi sai ya kara ma wahala farko duk kudi ana nema ne don a ci abinci a rayu sannan a suturce al'aura sannan a nemi mazauni duk cikin birni da yaka gani shekaru 100 da suka ci shekaru 200 duk iyaye da suka tafi gidajen da suka gina ya suke gidaje ne ga sunan haka ne ba za su gagara ba unguwa mutane sai a hadu shi a yi tuba shi kenan an gina gida ba haka bane ba wannan na wannan na to yanzu gida guda ya ake to ka gani kai ke ba bukatar ka ce ta sa wannan gidan ya zama haka ba a'a kai ne kake son irin wannan to sai ya kara ma nauyi sai ya kara ma nauyi sai ya kara ma wahala sai ya kara ma menene da menene da babu makarantu private ba makarantu ko menene da menene shekaru 200 amma mutane sun fi ilimi lokacin babu asibitoci manya-manyan asibitoci da magunguna da kwarewa cikin likitanci mutane sun fi lafiya wannan lokacin ya aka yi me yasa yanzu duk wanda ya bude makaranta sabuwa private dole wani sai ya rufe da yawa sai an rufe saboda me iyayen yara ba su da kudin da za su biya school fees baka samu su ofis ba da me zaka biya malamai dole sai a rufe makaranta mana kafin a gama da waɗannan da EFC ke ta fada da su kafin a gama da su mana an kashe ilimi an kashe mutuncin mutane an kashe kaza kaza kaza abinda za a zo a tarar wallahi ya fi hatsari da abinda waɗannan suka kwashe ana fada da su an fahimta باب ما يفعل بالوليدة إذا بئت والشرط فيها إمام مالك يتيتو إن كسي بيوة wannan baiwar da ka saya aka yi ma sharaɗi a kanta to yaya matsalar take an fahimta baiwa ka saya babu wani sharaɗi sai ka je ka sadu da ita ka yi abin da za ka yi kusance ta ga amma baiwa ce aka sayar ma amma aka yi ma sharaɗi to yaya za a yi شيني يجيب قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية عبد الله بن مسعود شيء سي بيوة وجمع تسع زينب الثقفية ita take da baiwa shi ta sayar ma mijinta amma da ta sayar ma mijinta sai ta yi masa sharadi wa shtaratat ta yi masa sharadi alaihi ta ce annaka in bi ita ha fahiyya li bi samanin da zai ta bi uha bihi to ga bai wannan sayar maka amma duk ran da ka tashi sayar da ita yanda aka taya zan biya a karbi a bai a baka ba sharadi kenan ba fasa'ala abdullahi ibn mas'ud an zalika umar ibn al-khattab she abdullahi da mas'ud ya je wurin sayyidina umar ya ce to ga matata ta sai na sai baiwa wajen matata amma ga sharadin da ta yi min ta ce duk ran da na tashi sayar da baiwar yadda aka taya ta ita za ta biya ta karbi ta sai baiwarta fa qala umar ibn al-khattab la taqrabha wa fiha shartun li ahadin yace bai halatta ka sadu da ita ba matukan akwai wannan sharadin ba ka da cikakken mallaka akan ta kenan an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إيش عبد الله بن عمر أكسن شيرا فدرشوا لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها yace kada ka sadu da bai wanda ka saya sai bai wanda ka saye ta kana da cikakken iko a kanta in ka ga dama ka sayar da ita ga dama ka rike ta ga dama ka bada ita kyauta to shine zaka iya kusantinta wa in sha'a sana'a biha ma sha'a qala malikun imamu malik ya ce fi manishtara jariyatan ala shartin ala sharti ala sharti Allah ya bi'aha wa la yahbaha aw ma ashbaha zalika min ash-shurut imam malik ya ce in mutum sai baiwa da aka yi masa sharadi na sayar maka bai wannan amma da sharadi kada ka sayar da ita ba kada ka bayar da ita kyauta amma na ka rike ta ne fa innahu la yanbaghi imam malik yana daukan lafazza masu sauki la yanbaghi ai la yajuzu la yambagi lil mushtari an yata'aha wanda ya sai wannan baiwan bai halatta ya sadu da ita ba wa zalika abin da yasa aka fada ka shine annahu la yajuzu lahu an yabi'aha wala an yahabaha fa idza kana la yamliku zalika minha falam yamlikha milkan tamman an fahimta ai malikiya ana girgiza kai malikiya li'annahu قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره معنى أي مس شرطي abinda an sayar mishi abinda ya saya amma mulkin na hannun wani fa idza dakhala hadha shart lam yasluh wa kana bay'an makruhan wai bi lam yasluh al islah ضد الفساد bai'in bi halatta ba باب النهي عن أن يطاع الرجل وليدة ولها زوج yace an hana mutum ya sai baiwa tana da miji kuma ya sadu da ita shi wanda ya saye ta in ka sai baiwa ba ta da miji halal malak sai ka sadu da ita amma da ka saye ta shi zamana tana da miji za ka sadu da ita kuma eh zai yi ba zai yi ba to ka sai ta sai da ta yi ta yi ma hidima kenan to wace irin hidima kenan da zo tana ma share-share tana kai kawo dama ba cikakken hijabi suke ba kana ganin ko ina ga su duk waɗanda ke tare da bayi kwarkware kuka suke yi matan aure kuka suke yi da kwarkware bayi ɗauke hankali suke yi eh eh قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان ابن عفان جارية ولها زوج wannan bawan Allah shi ya baiwa sai na Usmana baiwa wannan baiwar tana da miji sai mai faru ibta'aha bil basra daga basra ya sai tana da miji ya ba sai na Usman fa qala Usman sai sai na Usman ya ce la aqrabuha hatta yufariqaha zawjuha ce ba zan taba saduwa da ita sai in mijinta ya rabu da ita to ya za a yi shi mijin sai in rabu da ita don ka samu ka sadu da ita ai matsala an samu cene na ce kenan ko fa'ar dabnu amirin zaujaha fa faraqaha fa'ar dabnu amirin zaujaha fa faraqaha ibnu amirin sai ya je ya nemi wajen mijinta a yi sulhu ya rabu da ita sulhu aka yi da baki fatar baki ko ya bashi wani abu ne ko ya aka yi zai ce to ya rabu da ita kasancewa sai na usman ke mallakanta ba zai saduwa da ita sai bai sa ya rabu da ita ba sai da aka je aka tabbatar da yana da haƙƙinsa ko a baka kudi ka rabu da ita ko a yi maka magana ko ka yi kokari dai ka rabu da ita don sai na usman ya ce ba zai iya saduwa da ita ba su kuma kwarakwarai ana san su ne don a sadu da su ba wai hidiman da suke kada yake bukata ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع ابتاع وليدة أبلا دن عوف عبد الرحمن دن عوف شيسي وتبيوا فوجدها ذات زوج da ya kawo ta sai zama ayyam tana da miji faraddaha sai je warware cirki kaga bai wanda ka sayar min tana da miji ni ma ina da masu yi min aiki da yawa na so ta ne don bukata ta yasa ba ni kudi na ka dauki abin ka sayar da za ka yi to a dan dakata a dan dakata a dan dakata a ranku hadisi dai ne eh to an shiga wani su babu an shiga wani wata unguwar kuma da banza a shiga kada ka yadda ka zama kaman to اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم